الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين أسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي عمري وهل الأقلة من لساني يفقه قولي دوا مع درجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda bisa son shi da ƙaddarawarsa muka wayi gari wannan safiya ta laraba 29 ga watan safar bayan hijiran manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1440 da 40 daidai wanda ya daidai da bakwai ga watan nugamban bature 2018 bisa kaddarawa miladiya allah maɗaukacin sarki ya taimake mu muna ci gaba da karatu a wani littafi mai albarka sharhu sunna na imam aliyu albar bahari allah maɗaukakin sarki ya masa rahama mun tsaya magana na wani na'am bayan malam ya yi magana akan bai kamata ba ko kuma bashi daga tsari na ahalus sunna wal jama'a ta waye ma shugabanni malam sai tafi magana na gaba ce qalil muallif rahimahullah wal khilafatu fi quraish ila ay yanzila isa ibn maryama alayhi salatu wassalam kalifanci yana nan quraishawa suke jagoranci na al'umman musulmi har zuwa lokacin da annabi isa dan maryama zai sauko alayhi salatu wassalam bi ma'ana wannan shine abin da tsari yake kai shi ne ya ce iza ta shaha aksaru min wahidin min mayalin imamata wa kullu wahidin minhum yasluhu lil imama fa innahu yuqaddamu al qurashiyyu li mizatihi ala ghairihi iza ta shaha aksara min aksaru min wahidin idan aka samu sama da mutum daya suka yi jayayya fi mayalin imamata cikin wanda kowa yana ganin zai zanto jagora ko shugaba na al'umma wa kullu wahidin minhum kowane ɗaya daga cikinsu yasluhu lil imama ya dace zai iya zama shugaba fa innahu yuqaddamu quraishi to ana gabatar da quraishi limizatihi ala ghairihi saboda bambancin sa da wani wanda ba shi ba aka samu ga wannan yana zai yasan shugabanci ga wannan ko ba quraishi ne shi ma kuma zai zama shugaba na musulmi to wanda ake gabatarwa ba quraishi shine ya kamata ya zanto shine shugaba liƙaunihi sallallahu alaihi wasallam dalili shine faɗin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al'a'immatu min ƙuraishi shugabanni ko jagoranci yana hannun ƙuraishawa hadisin da imamu ahmad da imamun nasa'i suka ruwaito hadisin anas ɗan malik allah madaukakin sarki ya ƙara masa yadda da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam kaddimo ƙuraishan wala ta kaddamu ku gabatar da ƙuraishawa ba ƙuraishi ya zanto shi ne jagora kar ku gabace shi fa'iza kanar ƙuraishi yau salihan idan ba ƙuraishi ya dace da ya zanto shugaba wa hasalat mashahatu sai aka samu jayayya famanin ladi ya tawalla to wane ne zai zanto jagora a musulmi fa'in na huyu ƙaddam ƙuraishi za a gabatar da ƙuraishi ne me dalili liwasiyatin rasul sallallahu alaihi wasallam bizalika saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya akan wannan a gabatar da wa al-ya'immatu min quraish ina fatan ana fahimtar wannan magana wale anna sahabata saboda sahabbai lamma tuwafiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah madaukakin sarki ya karbi ran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa qala al-ansaru mutanen madina suka ce minna amirun wa minkum amirun mu muna da shugaba kuma ku sa shugaban ku ku muhajirai ku sa shugaba ya zanto shine jagora mu ma a cikin mu sai mu fidda shugaba a cikin mu ya zanto akwai jagora mutum biyu kaga kenan babu harin kai saboda me wannan zai ce ga abinda za a gari wancan kuma kuma nasu sai ci ga abin da za a gari to amma a samu shugaba kwaya daya nan ne ake samun haɗin kan al'ummar musulmi abinda wannan maganar mali yake kawo a nan gurin duka dan a samu haɗin kai na musulmi babu tawaye ko jayayya cikin addinin musulunci qala lahum abubakar sun taru ana magana sai ce na abubakar ya miƙe ya ce da su innal araba la tajinu bi hadha amri larabawa ba sa da'a ba sa biyayya ga irin wannan al'amari ba wanda za su bi a wannan al'amari illa da hazal hayyi min ƙureshin sai dai wannan cikin ƙureshawa a samu wani ba ƙureshi ya zanto shi ne shugaba amma babu yadda za a yi a ce wanda zai zanto shugaba fa ba ya ku a babakar siddiq radiyallahu anhu a lokacin duka daman gaskiya ake nema in kaga an zo an shiga cikin ɗimuwa da hayaniya to kowa ba gaskiya yake nema ba kowa ta kansa yake amma duk lokacin da aka ce gaci ake so a kai mutane ko da 'yan siyasa ne a yau sai wannan ya tashi wannan ya tashi aka tsaya to kowa manufarsa alkhairi ne ana so a fidda mutane daga halin da suke ciki shikenan kawai sai aka ce wane ne shikenan sai kowa ya zo ya tsaya ba dan me ba shi ba dan kai shi yake ba daban asali abin da yasa ya tashi ba dan shi ya tara kuɗi bane ba ba dan a ce shi wane bane ba saboda me al'umma su samu fita daga cikin kangi da suke ciki al'umma su samu kwanciyar hankali al'umma ta yi addinin ta kamar yadda annabin ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo da addini al'umma ta samu walwala al'umma ta shiga cikin security ta raba kanta Allah ta'ala ya raba ta da ne da tashin hankali to kowa da ban abin da yake nema sai aka samu gawa na kuma ya tsaya ana kallon haka zai faru shikenan kowa sai ya ja baya sai ya tsaya nan take da sun ce Sa'ad bin Ubada ko sun ce kaza Abubakar da yazo wannan magana shikenan suka ce to duka kowa sai mu bai'a aka ce sai na abubakar shi ne shi ke na hagama ta kare wa min ba'dihi umaru bayan sai na abubakar allah madaukakin sarki ya kafaransa sai umar dan kaddabi ya zanto shi ne wa shi ne khalifa tare da cewa akwai su mutanen madina wa min ba'dihi usman bayansa kuma sai usman dan affan ya zanto mai zanto shi ne khalifa wa min ba'dihi aliyu a bayansa aliyu dan abi talib sai zanto khalifa baka ji an ce ga wani mutum cikin mutanen garin madina ba tare da cewa su din a wannan lokacin zaka ce garin su ne wayannan muhajirai ne suka zo wajen su suka me suka ma taimaka musu ina fata ana fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yayi wani raba wani ganima har suna ganin cewa an raba su an hana su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ashe ban same ku batattu ba allah ya shirye da ku saboda ni ashe ban same ku talakawa ba allah ya wadatar da ku sai ce da kun so ni ma da kun ce mun wani abu da kun ce ai yan uwanka sun koro ka daga garin ku su raba ka daga garin ku kuma kai ka zo wajen mu kaga hakan ko bai taba faruwa su faɗi wannan ba albarkar da suka samu ta zuwan manzo allah sallama allah madaukakin sarki shine san iyaka wannan albarka ina fatan ana fahimta nan take sai suka yadda amma yau sai ka waye gari ka tadda wani a cikin wani ƙauyen su fada yake yana zagi yana hantara da cewa wai Abubakar kwacin shugabanci yana bata kalifancin Umar ko Usman da sauran wayanda suka gabata amma ga can wayancin suna nan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna nan tare da su sune yace al-nasu disaru wal ansaru shi'aru ko kuma al ansaru shi'arun wan nasu disaru sauran mutane kamar babbar riga ce da ake ɗorawa a saman wata riga su ko mutanen madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar riga ce yar ciki abin nan kamar ka ce bes ta jiki bi ma'ana su suka fi kowa zama jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suke tunanin cewa ai gashi nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko zai koma garin Makka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a'a su ai ba wannan alkhairi da Allah ya kawo muku har abada yana cikin garin ku har duniya ta tashi ina fatan ana fahimta don haka ya ce za ku yadda mutane su koma da zinare da azurfa da rakumai da kaza da kaza garinsu ko kuma hukuma ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai duk abin da kaga an tara wa in sun tafi da shi ba su kai abin da ku kuka samu ba saboda ku idan aka ba su rakumai suka kora suka tafi aka ba su dinare ko azurfa suka kora suka tafi ku kuma za ku kama hanya ne a cikin ku akwai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to waye tafi da abin da kuka tafi da shi kaga babu wanda ya tafi da irin abin da kuka tafi da shi don haka al'amari sai zanto Usman shine bayan Umar sannan Aliyu wa min ba'dihi bayan sa sai Muawiya ya zanto shi ma balarabin ne ba Quraishi ne wa min ba'dihi banu Umayya bayan Muawiya sai banu Umayya su suka suka ci gaba da me da kalifanci ko kuma mulki wa ba'adahum banu Abbas bayan su banu Abbas suka zo kulluhum min Quraishin dukan su Quraishawa ne amma idza kammal amru yayin da aka ce al'amari ya ga an gama wan aqada aka kulla shi fa innahu talzamu ta'a dole sai ya lazamci ayi da'a walau lam yakun qurashiyan koda ba qurashi bane ba wani ya zanto cikin musulmi sai kaka gida sai zo sai zanto shine shugaba to ko ba ya kaza ba yaki za a yi ba saboda me dan a kare jinin musulmi aw kana qurashiyun ko kuma ga ba qurashi la yasluhu lil imama bai dace zanto shugaba ba gashi ba qurashi ne ga wani kuma ba bakureshi ba ne to amma shi wanda yake bakureshin ya da matsaloli na rayuwa ko na addini to sai a gabatar da wanda ba bakureshi ba fa mujarradu kaunihi qurashiyan la yukawwiluhu lil imama kasancewa sa kawai bakureshi ne bai yiwa a ce an bashi shugabanci illa idza kana ma qurashiyati salihan laha tare da cewa bakureshi ne zanto ya dace da zanto shugaba ne ina fata ana fahimta walam yakun hunaka imamun qa'imun babu wani tsayayyen shugaba a cikin su to dole sai a bawa wani wanda ya dace kamar yanzu ko da yanzu da ake siyasar nan sai aka ce ga dan yankin ku ko aka ce ga dan garin ku ko aka ce ga dan kabilan ku amma kuma shi ba mutumin kirki bane ba ga wanda kuma ba kabilan ka bane amma ko musulmi ne ba dan yankin ku bane ba amma ko musulmi ne to sai ka bar dan yankin ku ka bar kabilar ka ka bar wanda dan uwanka ne wanda shi in ya zo za a samu fauda za a samu hayaniya watakila za ka samu waɗanda suke mutanen banza a wannan shugabancin su ne za su kone tunan gudun kuma bai kamata ka yi jagoranci akan wancan ba wa ta'awanu alal birri wa taqawa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan taimakekeniya ana yi ne wajen abin da zai kawo bin dokokin Allah madaukakin sarki ba abin da zai kawo a sabawa Allah madaukakin sarki ba ina fata ana fahimta shi yasa yace koda ba quraishi ne sai zanto kuma bai dace da ya zama shugaba ba in ya zama shugaba yan giya hankalinsu ya kwanta ina fata ana fahimta dan uwanka ne in ya zama shugaba su yan luwadi suna da dama a wannan garin a wannan lokacin ko a wannan kasa yan zina suna da dama yan kaza suna da dama to wannan idan kai goyi baya kace sai shi saboda kabilan ka ne ko saboda dan yankin ka ne duk abin da aka yi har da kai a ci saboda aka yi uwa dole mu shiga taitaye mu sai ka duba gawa na can shi ba kabilan ka bane shi ba ɗan yankinka ba ne amma kuma shi inda ya shi ne shugaba to ɗan giya bai da dama ɗan zina bai da dama ɓarayi ba su da dama to nan gudun sai ka dawo wajen shi don ko saboda mai shi ne salihun imama fadin sa da ya ce ila an yanzu la isa bani maryam alaihi salatu wassalam wannan isharatun ila an na isa nuni ne cewa annabi isa dan maryam hina ma yanzilu lokacin da zai sauko wa ima wal imamul muslimin muhammad bin abdullahi al mahdi shugaban musulmi shine Muhammad ibn Abdullah wanda aka fi sani da cewa Mahadi wanda zai zo a ƙarshen zamani wa huwa min baitil Hasan bin Ali bin Abi Talib shi kuma yana daga cikin gidan Hasan dan Ali dan Abi Talib bi ma'ana yana cikin jikokin Ali dan Abi Talib sabanin mahadin yan shi'a kenan ko shi wanda ya tabbata shine wanda da ikon Allah mahadin da zai zo shi na cikin mi yana cikin zuriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ta bangaren Hassan dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda fadalla ala anna akiral a'immati yakunu min quraish wannan ya nuna cewa karshen jagoran musulmi zai zanto waye a cikin quraishawa ne wa awwaluhum min quraish farkon su farkon jagoran musulmi bayan tafiyar annabinsu shunewa shine bakureshi shine sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda na karshe kuma shine Muhammad bin Abdul Wahhab wanda yake shine mahadi wanda dawan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce sunan shi irin nawa sunan baban shi irin sunan babana wa hadha hasbal imkan kama zakarna malam yace wannan dai gurgudan yanda yayi yuka me yanda aka ambata wa iza ma wujida ahadun min quraish idan aka samu wani daga cikin ƙurashawa falatu addalul wilaya ba a barin shugabanci a ce kawai an bashi kwata-kwata ga wani au iza kama bi amrin gairu quraishi ko kuma aka samu wanda ba ba quraishi ba ya zanto shine jagora wa kanat fihi silahiyatun yana da silahiya mutumin kirki ne za a samu ci gaba za a samu abin nan kwanciyar hankali inna na la nufiduhu ba za mu nisantar da shi ba wala na wa naqulu mu ce la tusluhu laha kai ba za ka zanto ba fa yajibu ma'rifatu hadhihi al-umur wajibi ne zanto an san wa'annan al'amurra shine abin da zai kawo mutane su zauna lafiya su samu kwanciyar hankali ko da misali yanzu irin siyasar da ake a kasar nan duk da gurbata da sauransu sai aka zo wannan ya buga wannan ya buga sai aka ce wani ne to abin da yafi da a ce ayi tawaye a koma a yi hayaniya ila shugabancin ba za a same shi yadda ya kamata ba ila ana shari'a ila ana kaza to shi kenan sai a dawo a tsaya kan abu wanda yake kwaya daya saboda a samu lokaci ya wuce kar mutane shiga cikin rodani da tashin hankali shikenan a raba kan mutane siyasa ta wuce amma kuma kan mutane bai gama rabuwa ba kullum suna cikin hayaniya wani yana ganin wani ba wani abu bane tare da cewa wannan lokacin kila su ba abin da suke samu Allah ta'ala ya tsare mu قال المؤلف رحمه الله ومن كرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي فقد شق أصل المسلمين وكالف, وكالف الآثار وميتته ميتة جاهلية malin ya ce duk wanda ya tawaye wa shugaba daga cikin shugabannin musulmi wannan shi ya zama kawarije hakika ya saba abinda musulmi suke akai ya karya haɗin kan musulmi ya saba wa hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma idan ya mutu ya mutu ne mutuwa irin mutuwa ta jahiliya ina fata ana fahimta ba ya mutu arne ba akwai bambanci tsakanin mutuwa mutuwar jahiliya da kuma mutuwa mutuwa mutun ya mutu arne wa man karaja an imamin min ayyimatul muslimin fa huwa karijiyun ay man karaja an da'ati waliyil amri duk wanda ya tawaye yace ba zai da'a ba zai biyayya ga shugaba ba wa shakka asar da'a ya karya abin nan da'a ga shugabanci bi hujjati anna waliyal amri inda hu ma'asib saboda me sai ai shugaban nan mai sabo ne a ce wannan sarkin gari ko chairman local government ko gwamna ko wani shugaban kasa ai yana sabo to don haka mu ba za mu yi masa biyayya ba ga abinda shugabanci ya nuna aw mukalafatin ko kuma ya saba ga kaza da kaza kama fa'al kawaritu kamar yadda kawarijawa suka yi fa haza lahu hukumul kawariji to mai irin wannan hukuncinsu hukuncin ba kawarije wal kawariji fi'atun dhallatun kawarijawa wata jama'a ce batacciya zaharat bi bazratuha fi ahd rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hina ma jaa zu kuwaisira wa qala lir rasul sallallahu alaihi wa sallam lamma ra'ahu yaqsimu ganimatan qala lahu i'dil ya muhammad fa innaka lam ta'dil fa qala sallallahu alaihi wa sallama wailaka faman ya'dil idza lam a'dil shi wannan zuku waisira shine lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo tadda manzon Allah yana raba ganima sai ce kai adalci ya Muhammad inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka samu wani daga cikin mutane zai bude baki ya ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya adalci fa innaka lam ta'dil har yace kai baka yi adalci ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wailaka kai cinka halaka ta tabbata gare ka fa mai ya adil izalam a'ad idan ban yi adalci ba a duniya kowa zai adalci wallahi ba za a samu ba a wani ruwayan ya ce wa zai yi adalci idan Allah da manzon Allah ba su yi adalci ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da yake da kanshi duk abin da yi wa mayan diku anil hawa in huwa illa wahayyuha duk abin da kaga yayi to Allah madaukakin sarki ne ke nasiha saboda haka idan Allah ta'ala bai adalci ba wane ne zai adalci falamma walla lokacin da shi wannan zuƙuwaisiran ya juya wannan rajul ya juya ƙara sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kuruji min di'idi'i haza ya min jinsi za su fito cikin jinsin wannan mutumin kaumun wa'yansu mutane nan gaba ta haƙiruna salatakum ila salatihim za ku rika walakan za ku rika kaskantar da sallan ku dauke ta ba komai ku idan kun kalli sallan su saboda suke yanda suke tsayawa su tsara ta wa ibadatakum ila ibadatihim in kun kalli ibadan su za ku ga wata daidai ta ku ba saboda me sun dage da ibada kamar yadda kawarijawa suke suna wuce gona da iri a wajen ibada yaqra'una alqur'ana suna karanta alqur'ani wala yada wala yatajawazu hanajirahum amma ba zai wuce makoshin su ba yamruquna min ad-dini suna fita daga addini na musulunci kama yamruku sahamu minar ramiya kamar yadda kibiya take fita daga jikin kwari idan an harba ta fa aina malaqitumuhum duk inda kuka haɗu da su fa qatluhum ku kashe su fa inna fi qatlihim adra lalle a cikin kishan kisan su akwai lada liman qatalahum ga wanda ya kashe su wannan hadisi Imam al-Bukhari da mun suka rawaito shi hadisin Abi Sa'id al-Khudri Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda fayajibu qitaluhum wajibi ne a yake su wa zalika li ajli kaffi sharrihim anil muslimina me yasa saboda a kame sharrin su gabarin musulmi idan suka shiga cikin musulmi za su rika yin ibada wanda kowa sai ya rena ibada shi idan ya kallata su amma kuma menene ibadar ta su ba ina take zuwa wa haza amma hakan yana faruwa ne a kashe su idza azharu silaha wa hamalu silaha idan suka fito na fito suka bayyana makamai kuma suka dauki makami wa al'ummar musulmi suna cikin musulmi amma kai tsaye su kawarijawa za su dauki makami ne akan wa akan musulmi ina fata ana fahimta kai tsaye za su kafirta kowa daga cikin musulmi kuma za su iya kashe kowa daga cikin musulmi kuma sharrin su akan musulmi yake ba ruwansu da arne kullum ina laifin da musulmi yayi idan yayi laifi akan abu kadan wanda bai kai ya kawo ba sai ce jinin mutun ya halatta amma mujarrad da annahum yuzhiruna ra'ayal kawarij amma dan an gagawa suna bayyana ra'ayi na kawarijawa wai takallamuna suna magana akai walakin la yuqatiluna amma ba sa yakan musulmi walaysa ma'ahum silahu ba su da makamai fa nahnu nunkiru alaihim za mu tashi mu yi musu musun abin da suke ba daidai ba ne ba wani bayyana lahum dalalahum mu bayyana musu cewa suna kan bata ne wannan ba shine yadda addini ya ce a yi ba wala nuqatiluhum ba za mu yaƙe su ba lakin idza sara lahum shaukatun wa saru yuqatiluna almuslimin idan suka samu karfi wanda har suna yakan musulmi fala yajuzu lilmuslimina an yutrukuhum to nan ko baya halatta musulmi su basu bari ma ya jibbu ala wali al'amur ya zama wajibi akan shugaba an yi katilahum ya yaƙe su wa ya jibbu alal musulmina ya zanto wajibi akan musulmi ai ya kunu ma'a wali al'amuri alaihim ya zanto suna tare da shugaba jagora na musulmi don adne don a yaƙi kawar jawa kama hasala fi kilafati ali bin abi talib radiyallahu anhu kamar yadda ya faru a lokacin kalifancin aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda lamma qatalar kawarija fi naharwan lokacin da ya yaki kawarijawa a wani gari da ake wani gudu ake kira naharwan wandan masahabatu ilayhi dukkan sahabbai suka taru wajen sayyidina ali dan abi talib dan a agaza masa a yaki wayancan mutanen saboda me musulmai ne amma kuma sun fito da wani abu wanda yake ba shi bane kai tsaye har ma suna kafirta hatta shi aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda don me idan aka yadda aka sa wani shine shugaba kamar yadda suke cewa ai ya yadda an yi sulhu an yi kaza an yi kaza an sa an sa amrufin az da wane ne su zanto sun yi sulhu don haka suka ce kawai an kawo wani Allah innal hukuma illa lillahi ina fatan ana fahimta mutane da yawan gaske wanda har Abdullahi dan Abbas ya je ya kara da wayansu suka yi manazara Allah ta'ala ya taimaka wayansu suka gane wayansu kuma bata ta tabbata a kansu a hakan nan su kuma aka yaƙe su aka kashe su wa qatalu ma'ahu kawarija dukkan sahabbai suka zo suka yi da ga sai na aljin a yaƙi kawarijawa hatta qatalahum sharra qitla har aka kashe su iya mafi munin kisa wa nala bi zalika ajran ladzi wa ala bihi rasulullahi sallallahu sayyidina ali da sauran sahabbai suka samu lada da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi alƙawarin cewa fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu sun yaƙasu akwai lada ga wanda ya yaƙe su wa hadha min fada'ili ali radiyallahu anhu wannan daga cikin falala ta sayyidina ali Allah ya kara masa yadda wa fada'iluhu kasiratun fayalarsa tana da yawa wa minha na daga ciki annahu qatala al-kawarija ya yaƙi kawarijawa wa haqqaqa fihim qawla rasul sallallahu alaihi wa sallam har ya tabbata akan su maganan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fadin sa da ya ce kada shakka asal musulmi na wakalafal asara wa mitatuhu mitul jahiliya fal kawariju kawarijawa humul lazina shakku asal da'a su ne wayanda suka karya da'a sandar biyayya ga shugabanni wa karaju ala waliyil amr suka yi tawaye wa shugaba wa kazalika humul lazina yukaffiruna almuslimina idan baka gane sufar su ba su ne har yanzu kawarijawa su ne suke cewa musulmi arna ne bil kaba'ir idan mutum ya aikata babban laifi zai ce ya zama arni allaci duna shirk laifin da bai kai shirka ba falahum alamata ne suna da alamomi guda biyu al'alamatul ula alama ta farko da ake ganawa na kawarij ne furujuhum ala waliyil amrin musulmi na kullun tawaye suke wa shugaba na musulmi wa mahawalatuhum kal awliyil amri kullun so suke cire shugaba ya zanto sun kawo wani sun saka kuma kamar yadda aka karanta a baya tawaye abu ne wanda yake kawo mai tashin hankali al'umma ba a samun zaman lafiya haka nan zanga-zanga babu ita a addinin musulunci duk inda ga ake zanga-zanga ba addinin musulunci ne a yi ba yace a yi ba waɗansu mutane ne suka fita daga cikin musulmi suka ɗauko wani abin da ma an zalallahu bi hamin sultanin amma su musulmi kullum haɗin kansu ake so da kwanciyar hankalinsu muddin za su yi addininsu muddin ba za a ga kafirci a fili za a sa mutane kafirci ba to za su yi da'a nema shugaba daidai gwargwado har lokacin da allah ta'ala ya raba su da shi amma in yazo ce a bauta wani ba Allah ba a yi kafirci to nan kuma ba a yi masa da'a alama ta biyu da ake gane kawarijawa dan kowa ya kiyaye kare shiga ciki annahum yukaffiruna almuslimina bil kaba'ir ko suna kafirtar da musulmi saboda aikata babban laifi Allah ce duna shirk abinda bai kai shirka ba wallazi hamalahum ala haza abinda ya kai su zuwa haka huwal gulu shine wuce gona da iri wajen bauta wa iyazu billah Allah ta'ala ya tsare suna son musulunci shine abin da ya kai su fadawa cikin wannan tashin hankali wale haza saboda haka wato manufarsu manufa mai kyau sai dai kuma basu yi da'a basu yi koyi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka samu matsala duk wanda ya taso zai yi abu ko da manufarka mai kyau ce to zanto kayi koyi amma idan zaka yi koyi zaka kaya da manufa mai kyau sai baka yi koyi ba zaka samu lada wajen Allah ba hasali ma masifa zaka janyo wa mutane haka duk wanda zai yi ibada da yawa suna yin ibadu wallahi in ka je tsakanin shi da Allah ya sa yake yin wannan abin dan ya samu lada ne san manzon Allah ya kai shi kaza da kaza ya kai shi amma me yasa ba shi da lada me yasa aka ce bata ne bai yi koyi da manzon Allah cikin wannan al'amarin ba to haka kawarijawa sun wuce gona da iri a wajen me a wajen bauta sai zanto sun samu matsala wale haza saboda haka ne ma hazaran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam min al-ghuluwi manzon Allah sallallahu alaihi yayi gargadi kar mutun ya rika goce gona da iri a wajen bauta ka zanto ummatan wasata kar ka yi tasahuli kai can kasa kasa kuma kar ka wuce sama ka wuce gona da iri annabi sallallahu alaihi yake cewa uy iyyakum wal guluwa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghuluw hadisin imamu nasa'i da ibn maja da imamu ahmad bin hanbal hadisin abdullahi dan abbas wanda yana cikin sunnata a hadisin sahiha na sheikh muhammad nasiruddin albani allah ta'ala ya masa rahama annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ina muku gargadi kar ku wuce gona da iri kar ku rika wuce gona da iri a wajen ibada komai ana so bauta ka tsaya inda annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya tsayar da kai kamar yadda ko da mala abdurrahman al-akhdar yake cewa wajibi ne ga musulmi ya kifa inda amrihi ko wani hayi ya tsaya inda aka umarce shi amma karka wuce gona da iri fa inna ma ahlaka man kana qablakumul gulu abinda ya gabatar da wayanda suka sai halakar da wayanda suka wuce kafin ku shine gulu wuce gona da iri kamar yanda abin nan ahlul kitabi Allah ce la tagalu fi dinikum ghayral haqqi ko wa huwa ziyadatu bid din idan aka ce gulu shine kari a addini abinda babu shi a addini mutun ya kara shi wa ziyadatu alal mashru'i ko mutun yayi kari akan abinda aka shar'anta fi inkaril munkari wajen kin abin ki haza huwa al-gulu wannan shine wuce guna da iri allazi dafa al-kawarija ila ma hasala minhu wanda yasa kawarijawa suka tsallakewa suka ketare abin nan ya jefa su cikin abin da suka fada a ciki galau fi inkaril munkar sun wuce gona da iri wajen musun abin ki hatta shaqu asadda wannan sai ya kai yasa suka karya biyayya da da'a ga shugabanni wagalau fil ibada kuma suka wuce kula da iri wajen ibada hatta kafaru murtakibiyil kabirati minal muslimina har suka ce duk wanda ya aikata babban laifi cikin musulmi kawai shi ma arne don haka na daga cikin al'amarin su kai tsaye in ka zo kai wani abin da ya saba ko da da hankalin su ne kawai sai a ce jinin mutum ya halatta to sai a duba su wane ne suke da wannan abin nan wannan abin nan wannan mazhaban suke kan wannan matafiyar kai tsaye akan abin da bai kai ya kawo sai a ce za a maka shari'a musulunci ko sai a ce an kashe mutum wani ya taba ce ya taba zama a wani gari a cikin garuruwa a gabar da ya zo kawai taka wani da ya masa magana ya ce ko addini kaza kawai ce ai jininka ya halatta addinin kake ga magana to kaga wannan dukkan sufa ce ta me ta kawa da zinci ina fata ana fahimta Allah ta'ala ya tsare mu akan abin da bai kai kawo za a ce shikenan jinin mutum ya halatta za a yi ta kashe musulmi ko ba za a kashe arna ba wannan kawa da zinci kenan wakalafal asar ya hali al'ahadis suna saba wa hadisan manzan Allah sallama alwari da an rasulullah sallama wanda suka zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama fili zo mai da'a wanda suke lizinta a yi da'a ga shugabanni ko wani al'amrin musulmina wa mita tuhumin jahiliya ne an na fihi katlatun min kisalin jahiliya saboda me wannan akwai hali ko ɗabi'a cikin ɗabi'an jahiliya ne an al'araba fil jahiliya abinda yasa su larabawa a jahiliya kanu mutafarriqina daban-daban suke ila qaba'ila suna kabilu ne laysa lahum imamun yajma'uhum babu wani shugaba da yake jagorancin su da ya hada su bal kullu qabilatin mustaqillatun bi nafsiha kowace kabila tana tsayuwa da kanta ne wa tugiru ala qabilatil ukra tana me tana kishin wata kabila za ta iya kai mata hari za ta kai hari a wannan kabila walam yatami'u illa ba'da ma ba'asallahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam larabawa ba samu haduwa ba sai bayan Allah madaukakin sarki ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa da'ahum ila al-islam fa aslamu ya kiraye su zuwa ga addinin musulunci sai suka me suka zanto sun musulunta abinda ake nufi mutuwa irin ta jahiliya kowa daban-daban yake abinda laraba suke a kai kenan kowa kawai iya gida sai ka samu iya su ne iya kabila kawai su ne a kabilar ma shi yasa za a samu batal a samu pakis a cikinsu iya yan gida kawai yan kabila kaza iya su ne kawai don haka wannan shine jahiliyanci don haka aka samu a lokacin da ya wuce ko a nan akwai wa'yansu garuruwa da ake samun yan daba da sauransu za a ga iya yan unguwa kaza za a iya tashin hankali dan unguwa kaza musulmi ne biyo ma za a ne za a sare shi wannan shine jahiliya wanda an samu irin wannan a baya a irin su Kano da sauransu yan unguwa kaza su iya daukan makamai akan yan unguwa kaza to wannan irin tsari ne na larabawa a cikin jahiliya kowa kawai iya yankin za a tsare babu wani jagora da zai iya daukan abin nan daukan hukunci akan mutane amma da Allah madaukakin sarki ya raba mutane da wannan jahiliyan kaga sai aka samu sauki yan unguwa kaza za su iya zuwa unguwa kaza can in dai dan unguwarku ne kamar yadda wani yake faɗa daga cikin abin nan jahiliya yana yaba ɗan wata kabila yana cewa la mene ba sa saba wa ɗan uwansu idan ya kira su ya ce laukuntu min mazinin lan tastabi bani ibili shakikata mene bin hamdana wai ya je ya janyo faɗa da aka zo sai ɗan uwanshi kowa sai ja baya sai ke da na sani ina ma ba wannan kabila yake ba ya ce su ‘yan uwanshi yadda suke kaga su idan an musu mummuna sai ce za su yi kyakkyawa ya ce kai kasi ban da su ba wanda Allah ya halitta cikin mutanen kirki to ya kuma daman cewa kai ka ture mummuna da me da kyakkyawa to amma shi yaba zagin su yake akan wannan amma ce da a ce yana cikin kabilan mazin ya ce su kan la yas'aluna akahum hina yandabu da dan uwansu yayi kururuwa kawai ba a cewa me ya faru kawai kowa zai fito da makamai ne da ka zo ka tsaya kaga dan kabilar ka ake faɗa kawai shiga masa za ka yi to kaga wannan jahiliya ke ina fata ana fahimta kamar yanzu nan a ce bari ba da misali tun da mu ne kana tafiya kayi nan haka kayi yamma sai ka tadda ana faɗa kana zuwa sai ka gaba sakwace kawai kai ma sai ka ce riga sai aka fara dambe da kai to nan ka gaba abin da ya dace ba to wannan shine jahiliya amma sai ka gaba sakwace ne sai ka tsaya me ya faru shike da gaskiya sai ka yi kokarin ganin cewa ya samu gaskiye shi in akwai da za ka yi ka tare shi ka tare ka hana ba shi da gaskiya ka ce ku yi haƙuri kai abin da ka yi ba daidai ba ne ba sai a tsaya sai a gyara ka sahi gaba ka ce to in go ko ba haka ba ne ka yi gabar kai kuma shi kuma can su ma kuma su inda za su shi kenan ka ga faɗa ya mutu daga nan amma da ka gani ka ce shi ne ka ce to shi kenan kuma mu za a rena sai ka ce riga ya aka fara fara haka ba za a zama lafiya ba can shi ma wani ya zo da ya zo sai ga ana yi sai ce a ai wannan ba sakwace ne ya zo nan kuma yana faɗa da ɗan ƙabila kaza cikin ƙabilan mu shi kenan sai aka haɗu da ke shi to idan kuma wani ɗan gurin su ya biyo ya ji ko ya zo ce ga abin da za a zauna lafiya ka gaba za a zauna lafiya ba to saboda haka wancan jahiliyanci ke amma da wanda ka zo ɗan uwanka ka ga ya kira ka ya shigo ga wani abu ya faru sai ka tsaya ka yi bincike yana da gaskiya a tabbatar masa da gaskiya shi ba shi da gaskiya shi shikenan kuma sai a ce ba shi da gaskiya to musulunci abin da ke kira kira don haka wasaru ta hata rayatin wahida suka musulunta larabawa suka zanto kan me kan tuta kwaya daya ita ke jagorancin su la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani haza kala ta'ala saboda haka ne Allah madaukakin sarki yake cewa wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum fa asbahatum bi ni'matihi ikiwana wa kuntum ala shafa hukratin minan nari fa anqazakum minha Allah madaukakin sarki yake cewa ku tuna ni'ima da Allah madaukakin sarki ya muku ta yanda ada makiyan juna ne kowa zai iya sara kowa matsayin ku na abu daya kila ma ga gari ga gari ko ga unguwa ga unguwa ana tashin hankali amma me fa allafa baina qulubikum Allah ya hada tsakanin zukatanku saboda me saboda addinin musulunci yasa can wani guri Allah yake cewa لو أنفق ما لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ألا ne hada zuciyarsu fa asbahatum bi ni'matihi ikwana kuka waye gari da ni'iman Allah madaukakin sarki ni'iman da ya baku ta musulunci yan uwan juna da kuna kan gaba wuta amma sai Allah ta'ala yame ya fitar da ku ya samar da ku da fadin sai ce waskuru iz antum qalilun mustada'afuna fil ardi takafuna ay yatakattafakum an-nasu fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun asrat al-anfal Allah ya ce ku tuna lokacin da da ku yan kadan ne kuna da rauni kuna jin tsoron wa'an za su iya fadowa a muku a muku abin nan dauki daidai ko a damke ku baki daya don haka bayi suka yi yawa daga nan ka tashi zaka tafi daskun ka kawo wani sai tare ka nan gurin sai a yi gaba da kai sai a yi dumbu da kai shi kenan ka zama bawa tsakanin nan da nan Allah ta'ala ya kawo addinin musulunci sai abin ya zanto ba haka bane akwai dama zaka tashi daga nan ka tafi duk inda kake so kasar ku ne garin ku amma aka ce ana hayaniya ko yanzu irin hayaniyar da ake a Najeriya nan in ka zo akwai layin da ba za ka bi ba kaga babu kwanciyar hankali babu zama lafiya ce yanzu ka ka tafi sai ka ce za ka fi layin Jos sai ga akwai matsala a ciki wataƙila yanzu ka tahi daga nan kana da maturu za ka tafi abuja sai ga layin jos ya fi sauƙin tafiya amma menene akwai matsala saboda idan ka bi wannan layin komai ma zai iya faruwa ƙasa ce kwaya ɗaya amma wani za su iya tare ka su yi maka aika aika kaga kenan an samu abin da ba a so a samu amma ana so ko ina a samu zama lafiya can gashi ya fi sauƙi amma dole ka zagaya don me da rashin haɗuwan don rashin kwanciyar hankali kuna jin tsoron a tattafke ku fa'awa ku Allah ta'ala ya tattaro ku wa ayyadakum bi nasrihi ya karfafe ku da taimakon sa wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun kuma kare da karau ya azurta ku da tsarkakan abubuwa na abinci don ku gode wa Allah madaukakin sarki ina kamar lokaci yayi ko haza min samarati ta'ati wa lil amri muslimin wannan daga cikin abin da ke kawo a samu ci gaba ya zanto an yi da'a gawa shugaban musulmi kullu hadhihi al-khairati tahsulu dukkan wannan alkhairin zai mai zai tabbata in bisadul amri za a samu shimfidar zaman lafiya za a samu security idan akwai shugaba wanda kowa yana masa biyayya wa talabul rizqi za a nemi arziki wamtidadin nasi fi sa'i fi talabil rizqi bi sababil amri turqi mutane za su samu ci gaba su samu kwanciyar hankali idan an samu security a gari wajen mai neman arziki zaka tafi duk inda kake so zaka fita yanzu da rashin kwanciyar hankali shi ya kawo da kai tsaye wani bai zo nan ya zauna ba da an nemi abinci mai na ake za a yi tari amma yanzu ba kaga ai sai dai yan can ina fatan ana fahimta amma idan akwai kwanciyar hankali akwai security akwai ina da ko ina za ka ga cewa ba za a je ba za a samu mai ba za a samu talauci ba shi kan yi security abin da yake kawo mutane zama lafiya kenan shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa fal ya abudu rabb hazal bait allazi ada'amahum min ju'i wa amanahum min khawf idan aka samu security to yunwa ma sai amma rashin zaman lafiya duk abin da ka tara ka shiga uku Allah ta'ala ya tsare mu amma amma idza kana hunaka kaufin idan akwai tsoro fa nasu la yusafirun mutane ba su rika balaguro ba wala yabiuna ba za su sai ba wala yashruna ba za su sai ba kaufan ala anfusihim dan tsoron kansu kana kallo inda zaka samu kuɗi amma ba zai ka shiga ba hadihi min fada'ilil jama'a wana daga cikin failan hadin kan al'umma wa da'ati waliyil amri da kuma da'a ga waliyil amri shugaba amma khuruju ala waliyil amri wa shaqqu asada falayzamu minhu to wannan shine abin da yake kawo hakan ina ga anan gurin zan tsaya saboda abubuwa guda biyu a saboda me zuwan lokaci mun tahi zamu karasa wannan da cewa ya zanto kadan ne ma amma da ikon Allah za mu tsaya nan saboda zuwan lokaci abin na faɗi daidai ka tarihi da ganin daman Allah maɗaukakin sarki abin da ya kuskure kuma ne da shaɗan da karancin ilimi Allah ta'ala ya gafarta mini ya gafarta mana gabaki ɗaya abin sani da yan uwa ta waye babu shi addinin musulunci kuma ba aqida bace ta ahlus sunna wal jamaa ta waye ko zanga zanga ko hayaniya kullun ana kokarin me zai kawo haɗin kai ne tsakanin musulmi tsakanin mutane wannan shine za a samu kwanciyar hankali amma idan aka rasa wannan shikenan kuma an shiga uku har abada ba za a zauna lafiya ba da wanda ya bi da wanda bai bi ba kowa ba zai samu kwanciyar hankali ba Allah ta'ala ya tsare mu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh